الحمد لله الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبد الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الورى أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ومن الظلم التطاول على أموال البسطاء والعامة الذين لا يستطيعون حيلة لاسترداد حقوقهم ولا يهتدون سبيلا أو التعدي على حقوق الغير أو التسويف والتأخير في قضاء الدين وخاصة من الغني فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم اعلموا عباد الله أنه من واجبنا أن نتعاون للحد على الظلم وتقليله إن لم نقدر على القضاء عليه لأن القضاء عليه أمر يكاد يكون مستحيلا ومن الوسائل المهمة في ذلك إصلاح القضاء وتعزيز, استقل وتعزيز استقلاليته وذلك بتحقيق العدالة المتساوية للجميع أفراد الدول بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية وعدم التلاعب وعدم التلاعب بالحكم لصالح الأفراد أو الجماعات أو السلطات إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ومن ذلك مراقبة المؤسسات كلها والتأكد من أن المؤسسات الحكومية تعمل بفعالية وشفافية ومن ذلك أيضا الإفصاح المالي وذلك بجعل الميزانية العامة والمصاريف الحكومية ظاهرة وبينة مما يسهل للمواطنين ملاحظة أي سوء استخدام ومن ذلك أيضا نشر الوعي في كيفية مكافحة الظلم في جميع جوانب الحياة ومن ذلك الإبلاغ عن الظلم الواقع بالأدلة القاطعة وذلك بإعلام المسؤولين الكبار ممن يهمهم الأمر أو بنشر البيانات في وسائل الإعلام الحديثة حتى يصل إلى من هو المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي في ذلك الجانب عباد الله لا يظنن أحد أن ظلمه للعباد بضرب أو بسب أو تزوير أو أكل مال بالباطل أو هتك عرض أو سفك دم أو غيبة أو نميمة أو استهزاء أو جرح كرامة لا يظنن أحد أن شيئا من ذلك سيضيع ويذهب بدون حساب ولا معاقبة فلا بد من حساب ولا بد ولا بد من مؤاخذة قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فلا بد من وقوف الظالم والمظلوم بين يدي الله عز وجل في محكمة العدل الإلهية ليحكم الله بالعدل وفي ذلك اليوم لا ظلم ولا واسطة ولا جاه ولا رشوة ولا شهادة زور الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ‘Yan uwa musulmi abin da hudu ba ta yi bayani a kan shi a dunkule, ya tabbata daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ku kiyayi zalunci, lalle zalunci duhwai ne ranar alkiyama, yana daga cikin zalunci wato ɗagawa akan dukiyar bayan Allah gama garin mutane waɗanda ba su da wata dubara da za su yi wajen ƙwato haƙƙin su kai kuma kawarce haƙƙin. Waɗanda ba su da wata hanya da suke iya bi domin ƙwato haƙƙinsu, to sai ka yi amfani da rabkanarsu da rishin gatansu da rishin galihunsu sai ka masu rubda ciki da dukiya ka zalunce su. To wannan yana cikin zalunci mai girma ‘yan uwa musulmi, yana daga cikin zalunci ƙetare iyaka akan haƙƙoƙin wasu, yana daga cikin zalunci yawan gobe-gobe a wajen biyan bashi wanda yake a kanka musamman ma idan wanda ake biya bashi yana da ikon biya sai ka ɗora cewa je har gobe je har daga baya ina waiwaye ka wannan zalunci ne ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce taurin bashin mutumin da yake da hali zalunci ne ‘yan uwa musulmi mu sani cewa yana daga cikin abin da ya wajaba a kanmu mu al'umman musulmi al'ummar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, mi taimakekeniya tsakankaninmu a wajen ƙoƙarin yaƙi da zalimci da kuma ƙaramtar da samuwar zalimci cikin al'umma. Mi iya ƙoƙarinmu wajen ganin cewa idan ma ba za mu iya kashe zalimci ba a cikin rayuwarmu baki ɗaya, to mu rage mai ƙarhi. Zalimci ya zama ɗan kaɗan, zalunci yana wanzuwa cikin al'umma idan al'ummai da kanta ta kama, idan al'ummar da kanta ta zama rabkanan na raguwa ta yi kwance, to sai azzalumai su ɗora cin karensu ba babbaka. Amma duk lokacin da al'umma ba su yarda da zalunci ba, kansu baya cikin tukunya baya cikin duhu, to damar zaluncin ma ce azzalimi baya gani balle zalunci. Saboda haka sai mun kama baki ɗaya, wajen yaƙi da azzalumai a cikin zamantakewa, wajen yaƙi da azzalumai a cikin mu'amala, wajen yaƙi da azzalumai a kowane ɓangare. ‘Yan uwa musulmi, wato yana daga cikin hanyoyi na yaƙi da zalunci da kuma rage zalunci cikin al'umma. Domin abin da ya sa nake cewa rage zalunci, wato kashe zalunci kwata-kwata cikin al'umma yana kusa ya zama abu ne wanda ba yiwuwa. Saboda wani da an bar zalunci to mutuwa za yi shi ba zai rayu ba sai da zalunci kenan wani yana nan yana ganin shi wato ko sabon annabi aka aiko ya hana shi zalunci wallahi sai ya yi don gani yake ba zai iya rayuwa ba bai ma san wata hanyar rayuwa ba wadda ba ta hanyar zalunci ba don haka akwai wanda su suke da madafan iko amma kuma suna da tunanin cewa rayuwa ba ta yi sai da zalunci babu yanda za a yi ɗan adam ya rayu sai da zalunci to kaga irin wannan wahala ke da kwai kamin a yi maganin su ko a raba su da zalunci amma akwai hanyoyi da matakai wanda kowane musulmi ya kamata ya kama ya ba da haɗin kai domin a rage zalunci cikin al'umma daga ciki ‘yan uwa musulmi akwai ƙoƙari wanda gwamnati za ta yi kamar gyara abin da ya shahi alƙalanci da shari'a da kuma ƙarfafa cewa shi fa alƙalancin nan da harkar shari'a ba ƙarƙashin kowa yake ba, zaman kanshi yake, don haka alƙali zai yi hukunci ne da abin da ya bincika tsakanin shi da Allah ya tabbatar da shi ne gaskiya. Babu wani wanda zai ce mai haka ko kakkai haka, babu wani wanda zai ce mai ɗan amshi wannan, babu wani wanda zai ce mai kawai zai yi hukunci ne da abin da tsakanin shi da Allah iya binciken shi ya gano wannan shi ne gaskiya. Taimaka ma alƙalai. da ba su cikakken ‘yanci su zartar da hukunci, wannan yana ɗaya daga cikin manyan hanyoyi waɗanda suke tabbatar da adalci suke maganin zalunci. Ta yanda in azzalimi ya tai ga hannunsu za su mai hukuncin da ya dace da zaluncin shi ne, ba wani bane ya cilasta su, ba wani bane ya nuna masu isa, ba wani bane ya nuna masu kuɗi, ba wani bane ya nuna masu cewa shi mai gata ne. a sun yi iya abin da suka tabbatar da cewa shi ne daidai. Wannan ‘yan uwa musulmi yana tabbatar da wato adalci yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suke magance zalunci idan ya zama na kowace kotu duk inda za a je a yi shari'a to za a yi ta ne wato irin yadda ya dace ba a bambance shari'a ta talaka da mai kuɗi ba a bambance shari'a ta ma'ikanci da har hula ba a bambance shari'a ba a tsayawa kallon wane ne ake ma shari'a sai dai a kalli menene shari'ar take cewa to yin haka da rashin yin wasa da hukumce-hukumce wato wannan yana daga cikin dalilan da suke sanyawa al'umma ta zauna lahiya zalimci wato ya mutu ko kuma ya rage ya zamanto an samu adalci Allah maɗaukaki ya yi umarni cikin alƙur'ani mai girma ya ce ya ku wanda suka yi imani ku zamo masu adalci kuma adalcin nan koda akan iyayenku ne ku yi shi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin Allah ya ce koda bisa kanku ne ko kuma iyaye ko makusanta ko ma wane ne in yakun ghaniyan aw faqira idan ya zamo mawadaci ne ko matalauci fallahu aula bihima to Allah ya hi su cancantar ka nemi kusancin shi don haka ƴan uwa musulmi Abin na gaba wanda yake taimakawa wajen yaƙatar zalunci cikin al'umma, har yanzu shi ma yana da alaƙa da wato hukuma gwamnati, shi ne gwamnati sai ta ɗauki matakai bisa kan dukkanin ma'aikatun da suke da alaƙa da ita da wanda ba su da alaƙa da ita. Duk wata ma'aikata ya zama akwai kula akwai kwantoral mai tsanani a kanta. Don wannan al'ummai tamu tana buƙatar bincike na ƙwaƙwaf in kuma ba haka ba wato sai gwamnati ta yi zamanin ta ce a ita ta ce a yi adalci ta wanzar da adalci amma kuma ba ai kullum al'umma suna wahala amma dole ne ya zamana duk abin da gwamnati ta tsara a yi a cikin kowace ma'aikata a bibiyi sau da ƙafa a gashin shi ne ake yi ko wani abu da daban ne ake yi duk abin da gwamnati ta tsara a kowace ma'aikata daga cikin ma'aikatu na ƙasa baki ɗaya to ya zama akwai bibiya da kula lalle ne ya zamanto ana aikata wannan abun wanda shi ne aka tsara ba wai an sake shi ba idan wato a tsari na ƙasa bai kamata ba wani ya ba da kuɗi in ya zo wajen kaza shi kuma wani sai ya zo kawai ya murza gashin baki ya ce sai an bada to ya kamata a ce gwamnati ta bibiya ta samo labaran irin waɗannan mutanen wanda su ne ke ƙuntata matalakawa bayan Allah wanda ba su san dokoki ba ba su san tsarin ƙasa ba sai a yi amfani da jahilcinsu a kwace masu dukiya sai a yi amfani da jahilcinsu a ɗora zalimtarsu to dukkanin ma'aikatu na gwamnati yana buƙatar gwamnati ta sanya tsaro da kula mai tsanani ta yi wani komati wanda yake komati ne na bibiyar ma'aikatu su ɗora silalawa ba tare da an sani ba suna kwantural kowace ma'aikata a ga yadda take tahiyar da aiki kuma cikin ma'aikatan nan wanda za a ɗauka na wannan kwamitin ya zama cikinsu akwai wanda ma wani lokaci kawai zai zo da sunan gama garin mutum ɗan farar hula ya zo ya nemi wani abu a ma'aikata ya gashin yadda tsarin yake haka nan ake yi koko akwai wani abu wanda ya saba ma tsari ya kamata cikin kwamitin da gwamnati za ta sawa na kula da tahiyar da ayyukan ƙasa ya zama tasa waɗanda za su ɗora shiga lungu-lungu sako-sako likitoci ne wato da ma'aikatu ekol-ekol namu ne ko kuma wato abin da ya shahi wajen ayyukan jami'an tsaro ne duka ya zama na akwai wanda zai zo da gangan kawai ya zo ya nemi wani abu daga cikin abin da ake nema a ma'aikatai domin ya ga yadda ake tahiyar da mu'amala sai ya rubuta rapor ya cike ya ɗaga sama ya kai labari ‘yan uwa musulmi sanya kula da tsaro mai tsanani ya zama cilas ga dukkanin mutumin da tsakanin shi da Allah yana son a tabbatar da adalci a kuma yi maganin zalunci a tabbatar da duk wata ma'aikata daga cikin ma'aikatu suna gudanar da aikin su ne yadda aka tsara bayan da su suka tsara ba suna tafiyar da aiki ne yadda aka tsara masu a gwamnatance a hukumance bayan da su suka yi shawarar su ga ya kamata su kawo mutane tangarɗa da wahala abin da yasa nake faɗin haka ina da tabbashin cewa idan aka bincika za a samu da yawa daga cikin ma'aikatu wallahi ba su yin aiki yadda aka tsara suna aiki ne kawai yadda su suka ga dama wasu dama azzalumai ne zalunci yayi katutu cikin zuciyarsu to su yanda gwamnati ta tsara ba ya gyara su sai yanda su suka ƙara kuma suka tsara to kaga irin wayannan suna buƙatar wato gyara abu na gaba 'yan uwa musulmi yana cikin abin da yake taimakawa a wajen gano azzalimi ya zama 'yan ƙasa suna da masaniya game da harakar ƙasa duk abin da ya shahi harakar kuɗaɗe na shiga da hice na ƙasa ya zama ana bayyana su a tele da radiyo 'yan ƙasa sun san ma'aikata kaza an ware mata miliyan kaza don ta yi aiki kaza a gai ko waji wannan zai taimaka a gano azzalimi da wuri a gano wanda yake aikin alheri da wuri yana daga cikin abin da zai taimakawa akan wato yaƙi da zalunci da kuma wato sauran haɓamawa da azzalumai duk mutumin da aka ba wata kwangila da sunan gwamnati an ba shi damar ya yi gyaran hanya to gwamnati ta yi ta shela ta yi ta faɗi a tele da radiyo alhaji na ɗan gari kaza an ba shi miliyan kaza ya gyara wuri kaza ana na ana jira a ga yayi wannan zai taimaka sauran talakawa da bayan Allah su zuba mai ido idan bai tsoron Allah dole ji tsoron idanun mutane dole ji tsoron abinda mutane za su fassara aikin da ya aikata yana daga cikin abin da zai taimaka a yi yaƙi da zalunci cikin al'umma ‘yan uwa musulmi shine gwamnati ta yi ƙoƙari wajen wayar ma ‘yan ƙasa da kai bisa kan harkokin da take tahiyar da su dukkanin harkokin da suke kai kawo a cikin ƙasa domin amfanin 'yan ƙasa to zama 'yan ƙasa kansu ya waye sun san mi aka tsara da sun ga saɓanin shi kenan sun san wannan ba kan daidai ba yana daga cikin abin da ya kamata a sanya furokirar ko kuma wato wani masanin dokoki ya ɗora shiga gidan radiyo da gidan tele lokaci zuwa lokaci yana yi ma 'yan ƙasa bayanin haƙƙoƙinsu yana ma 'yan ƙasa bayanin dokokin da ya dace su tsare domin wannan har yanzu ba mu ji shi ba a cikin ƙasarmu ta Nijar. 'yan ƙasa ba su san dokoki ba da yawa daga cikin 'yan ƙasa wallahi sai in ya taka doka ne kaɗai ake ɗauko takarda a gwada mai a murza mai gashin baki a ce baka san artikel na 18 ba ga yana sai a gwada mai shi shi kuma tun da Allah halice shi bai taɓa jin wannan labarin ba to ya kamata abin da zai taimaka wajen a yi maganin zalunci a tabbatar da adalci ya zama ana ƙoƙarin kowane ɗan ƙasa ko ma wane ne to ya zama to yana da masaniya akan tsare-tsare da dokoki na ƙasa ya san dokoki wanda aka shinhuɗa a bisa abin da ya shahi sirkilasiyon dokokin hanya yana da masaniya a bisa abin da ya shahi zamantakewa yana da masaniya kan dokoki da dama don haka ya kamata gwamnati ta ba da dama idan gwamnati ta hana ni abin da yasa nake tsammanin ko gwamnati ta hana a yi wannan bayanin saboda ina da labarin wanda wato ɗan jarida ne a garin nan kuma malami ne mai ƙoƙari ya yi yunƙuri ba so ɗaya ba ba so biyu ya je justice ya nemi alfarma prokire in yana so ya yi hira da shi dan ya mai tambayoyi ya ɗora sanyawa gidan radiyo ba a ba shi wannan damai ba ya nemi prokirar ya zo da kanshi ko ya turo wani wakili a gidan radiyo a mai tambayoyi bisa kan dokokin ƙasa don talakawa kan sai ya buɗe su gano ba a bada wannan damai ba ya nemi to a yi ɗauka cikin wani ɗaki ɓoye ya zama na an yi ɗauka tsakanin shi da shi sai a je a ɗora sanyawa ba shi ba shi wannan damai ba to sai muke zaton watakila ko an hana ne a dokar ƙasa to ya kamata wannan damai a bada ta 'yan ƙasa su san dokoki don su tsare domin in dai da gaske ana son mu tsare dokoki dole sai mun san su in baka san doka ba durum durum kake tahiya sai ka taka kadai sannan a ce ma wannan doka ce yan uwa don haka ya kamata a dubi wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wajen magance zalunci a cikin al'umma ya zama 'yan ƙasa sun san dokokin ƙasa wallahi dokokin ƙasar nan suna da wahalar sulh saboda in dai ba ko bangaren ka bane ko karanta su kai wahala ke da kwai ka samu bayanan dokoki su wanda suka karanci dokokin muku muku suke da kayan su ba su sanar da alhali ya kamata a ce in akwai wanda yake da masaniya akan doka ko a masallacin unguwarsu ne wata rana zai tashi ya ce to jama'a ina son in fa'idantar da ku game da dokoki na ƙasa saboda ni abin da na karanta kenan cikin tsarin dokoki akwai kaza da kaza kaga ka taimaka ma wani akan ya kiyaye kar ya fada cikin matsala sannan wannan yana cikin abubuwa kasashe da dama wallahi 'yan kasai komin yadda mutum yake koma baya a cikin ƙasa to za ka ji ya san dokokin ƙasashe bakin gwargwado amma mu a ƙasar mu ba haka ba ne in ma ka bincika har da wayayin yan boko mu ba su san wasu dokokin ba kawai su so dokoki sai wanda ya karance su wanda bangaren shi ne eh tabbas wanda ya karanci dokoki na bangaren shi ne ba lama ɗaya kamar saura amma dai akwai dokoki gama garin dokoki wanda su wannan yana da kyau a ce kowa ya san su saboda ita da kanta gwamnati tana kwaɗayin a tsare su to yaya ne za a tsare su matukar ba a san su ba don haka yana daga cikin abin da zai taimaka a samu wato tsari na wayar ma 'yan ƙasa da kai kuma sannan cikin haka ƙalƙashin haka a wayar masu da kai na yaƙatar zalunci cewa kaza shi ne doka a tsari kaza in kun ga saɓanin haka to kawai zalunci ne kuna da dama ku kai ƙara a koya ma 'yan ƙasa in ma'aikacin gwamnati ya zalunce ka ina za ka je ka gai in ma'aikaci ne na ɓangaren kaza ina ya kamata ka je in na bangaren kaza ne ina ya kamata ka je wannan zai maganin azzalumai amma matukar azzalumai sun sani cewa mahi yawan yan Nijar ba su da masaniya da wayewa akan cewa wai in wannan ya zalunce ka ina ne ya dace ka kai kara to za su gaba da zalunci kuma ba za su bari ba ya kamata yan kasuwa su sani idan duwan suka zalunce su ko brigade ina ne ya kamata su je su kai kara domin ɗan kasuwa zai zo duk wata doka da aka shimfiɗa ta tsarin harkar kasuwanci wallahi zai tsari a ce cire takarda kaza ya cira saura ta kaza ya cira bayan da ya gama cire-ciren kuma sai wani ya zo ya juya mai kai ya ce zubo shi kenan kuma bai san ina zai kai ƙaran shi ba ya tabbatar tsakanin shi da Allah wannan zalunta shi ba ya cikin tsarin ƙasa amma dai ya jahilci ina ne ya kamata ya je ya kai ƙara ko kuma in ma ya san cewa wajen babban shi ne ya kamata to babban ba zai goyi bayan shi ba sai dai goyi bayan ma'aikacin shi to ya kamata a wayar ma 'yan ƙasa da kai duk wanda aka zalunta a ɓangare kaza to inda ya kamata ya kai ƙara a garin su wuri kaza ne in ya ga wannan bai yi nasara ba ya je gaba ya je wuri kaza in ya ga bai yi nasara ba ya je wuri kaza 'yan ƙasa su san matakai da tsari na ƙasa inda ake kai ƙaran azzalimi a ma'azzalimi hukunci amma wallahi ina muku rantsuwa da Allah da dama daga cikin farahulla da 'yan ƙasar Nijar da talakawa in aka zalunci mutum sai dai Allah isai ta shi wani ma zai ɗauka gwamnati ce ta sa a zo a mai wannan zalunci me yasa saboda ba a wayar mai da kai ba ba a karantar da shi ba bai ji ba a radio bai gani ba a tele bai taba sani ba a rayuwar shi cewa ashe akwai tsari da dokoki na ƙasa cewa in wane ya cuce ka wuri kaza kamata ka je ka kai karar shi don haka kowa ƙarƙashin doka yake babu wani ma'aikaci na gwamnati wanda ya zama na shi mala'ikan gwamnati ne ya halatta ya cuce ka kawai ba abin da za a yi babu shi kowa ya zalunce ka kana da damar ɗaukaka ƙara domin muna da labari ‘yan uwa suna ta ba mu labarin abubuwan da ake yi musu wasu wajen harakokin kasuwancinsu wasu wajen harakokinsu na yau da gobe wanda mutum ƙarara shi da kanshi ya gane an zalunce shi amma bai san bayanai zai to yana da kyau wato hukuma ta ɗauki matakin waye ma 'yan ƙasa da kai domin a yi maganin azzaluman da suke zalunci a cikin ƙasa yana daga cikin hanyoyin magance zalunci su 'yan ƙasa su ɗora kai labarin duk wani azzalimi in wane ya cuce ka to ka bincika in baka sani ba ka je ka tambayi wanda kake tsammanin ya sani wai in aka ma kuma ka tabbatar da kana da dalilai cikakku domin wani lokaci rishin sanin dokokinmu ma sai ya sa mutum ya ɗora tunanin an zalunce shi kuma ba zalunta shi akai ba saboda dai ba a karantar da mu tsari ba da dokoki sai kai ka sa a ranka cewa cutar ka akai alhali kuma ba cutar ka bane akai akwai wanda za su je su kai ƙara an zalunce su ƙarshe aka yi bincike sai a gano an ma masu alfarma ga yadda tsari yake da doka an ma ɗaga masu kawo an masu ma sauƙi to kaga ya kamata a ce ka tantance cewa an zalunce ka tsakani da Allah da hujjoji da dalilai zaluntar ka aka yi in ka tantance haka to kuma sai ka bincika ina ne ya kamata ka kai ƙara in aka zalunce ka daidai ga jikka guda ko dala ɗari kar ka yi haƙuri in kai haƙuri ka taimaka wajen watsuwar zalunci kar ka yi haƙuri idan a tsari na tafiyar ƙasa wani ya cuce ka jikka guda ba wai jikka bace ba ka iya yahewa a'a ɗaukar mataki a kan shi zai taimaka a gaba a daina zalunci shi ne ake ne kana iya haƙuri tabbas akwai wanda ko miliyan goma aka cuce shi yana iya haƙuri ya bari ga Allah to amma wannan da kai ba shi ne ake nema ba nema ake a yi taimakekeniya wajen yaƙi da zalunci to kenan dole sai an ɗora kai labaran azzalumai lokacin nan ne za a yi yaƙi da zalunci ‘yan uwa musulmi yanzu da kafofin sadar wannan suke da sauƙi da rangwame idan hanyoyi sun kubule ma ko kuma kaga duk matakan da ya kamata ka ɗauka ka ɗauka bai yi ba to ya kamata a ce akwai damar ka shiga ɗaki ko shago ka aza ‘yan kyamararka ko ‘yan salularka tare da takardunka na shaida ka ce ni ɗan kasuwa ne na gari kaza wuri kaza na sawo kaya kaza an ce mani sai na auna da kaza na auna na auna kaza na yi kaza ga takarduna na shaida amma kuma daga baya kuma sai aka ce sai na ba da wasu kuɗi wanda su ba resi to na ala doka haka nan take yanzu dan ina nema ga hukuma in ba haka dokar take ba ɗaukar wani mataki inda duk wanda aka zalunta yana yin haka ai su manyan suna samun labarai in an watsa kafofin sadarwa da duk wanda aka cuta bai kalewa yana zuwa yayi bayani da an yi maganin azzalibai amma yaushe ana kokarin gyara wani kuma yana kokarin ya kawo mu kanshi gara ya kamata wato talakawa baki daya mu kama wajen yaki da azzalumai da zalunci mu kama ta kowace hanya in kaga ana aikata zalunci a cikin wata ma'aikata wanda ka tabbatar da ba haka aka tsara a yi ba a tsarin ƙasa to ɗauko salularka ka fara ɗan ƙyaƙƙyauta musu ibidiyo ka watsa ka ce ga nan ma'aikata kaza yanzu haka ma'aikatan sun yi ma mutane kaza suna ma mutane kaza ‘yan uwa musulmi duk mutumin da yake iya ba da gudunmuwa wajen yaƙi da zalunci da taushe a zalumai a ƙasa wajibi ne ya ba da iya gudunmuwar da yake iyawa bai kamata ba a ce zalunci yana tawan zuwa ana ta ƙoƙarin a gyara har kullum shugabanni suna rantsewa da Allah suna maimaitawa akan cewa sun ɗauki alƙawalin za su yi adalci amma kuma tare da su a ƙalƙashinsu akwai waɗanda kullum ma sai sun gasa ma mutane aya ga hannu to ya kamata wato a ɗauki matakai na yanda in gwamnati ba ta da labari ta ɗora samun labari ɗan uwa musulmi a ƙarshe bayanin da na yi shi ne mu ji tsoron Allah baki ɗayanmu duk wanda yake da wani kaso na zalunci a cikin mu da yake aikatawa a wajen aikin shi ko wajen mu'amalan shi ko gidan shi ko ma ina ne mu ji tsoron Allah mu daina wallahi tallahi zalunci baya faduwa ƙasa wallahi zalunci baya faduwa duk mutumin da ya zalunci wani ko ya zalunci wasu bayan Allah shin zaluncin bugu ne yayi ko zagi ne yayi ko ciwa-ciwa ce yayi ko kuma cinye dukiyar wani ne yayi ba ta hanya mai kyau ba ko cin mutuncin wani ne yayi yake ta alfarmashi ko kuma wato zubar da jinin wani ne yayi ko annamimanci ne yayi yada ko kuma gulmo wani ce yayi ko izgili ne yayi ma wani ko kuma mutuncin wani ne karamar wani mutum ne ya taba ɗan uwa musulmi duk mutumin da ya taba wani abu daga cikin wannan wallahi baya faduwa banza wallahi ba zai faɗu ba ba yayyiwa don ka yi zalimci Allah ya kyale ka kawaye gari lahiya ka ƙara zama bulbulbul ka yi tsammanin ka ci ka sha shi kenan an wuce ina hadisin manzalla sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle Allah yana iya yi wa azzalimi jinkiri ya mai talala tsawon shekaru wallahi sai ka yi zalimci rana guda amma Allah ba zai kama ka da laihin zalimcin ba sai bayan shekara arba'in za ka iya zalunci yau kai amma Allah yana kallon ka Allah ba zai tashi ma ukuba ba akan zaluncin wallahi sai bayan shekara arba'in sannan sakamakon ya zo a kanka tabbas zalunci bai faduwa duk wanda ya zalunci sai ya ga sakamakon zaluncin shi a duniya kuma sai ya ga sakamakon zaluncin shi a lahira Allah madaukaki ya farya alqur'ani mai girma yace wala tahsabanna Allah ghafilan karka yi tsammanin Allah ya rabkana amma ya amalu zalimun game da abin da azzalumai suke aikatawa ya ce innama yu akhiruhum ai Allah yana musu jinkiri ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar saboda wani yini wanda ido zai rana fata a cikin wannan yini ɗan uwa musulmi wato duk mutumin da yayi zalunci to ya tabbatar ya rubuta ya aje idan ya ga ya ketare sira'i na nan duniya ya sha to billahi allazi la ilaha illa huwa da shi da wanda ya zalunta akwai wata rana da za a kawo su a tsaida su gaban Allah dole wannan rana sai ta zo sai an tsaida ka da kai da wanda ka zalunta gaban Allah a kotun adalci wanda kuma alƙalin shine Allah ba zalunci ba cin hanci ba karɓar rashawa ba na san wane ba ni ɗan gidan wane ne kawai al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm kamar yadda Allah ya ce yau za a saka ma kowace rai ne da iya abin da ta aikata babu zalunci a wannan rana saboda haka wato mu yi hankali da zalunci mu yi hattara da zalunci ko da mutum kana ganin kahi ƙarfin shi babu inda zai kai ƙaranka za ka iya danne shi ka murɗe ka canye mai haƙƙi to ka tuna da cewa kana gama ƙwato haƙƙi in Allah ya ga dama sai ya mace ka ka mutu ba kai za ka ci ma haƙƙin ba mutum nawa ya yi kokowa da haƙƙin wani ya ƙwato Allah ta'ala ya ƙyale shi sai ka gama zalimcin kwamfile ka ƙwato haƙƙin ga hannunka daga ba sai Allah ya kashe ka wasu ɗiyanka ko wasu magadanka su zo su canya abin wanda kai zalimci su yi bishasha da kayansu kai kuma ka je ka karɓi tambayoyi gaban Allah wa Allah mu tsari da zalunci ubangiji Allah ta'ala ya sa waɗanda suke zalunci cikin harkokinsu da hulɗoɗinsu Allah ta'ala ya sa su tuba su gyara ji inda azzalumai suke Allah ta'ala ya taimake su da tuba kafin mutuwa Allah ta'ala ya masu ilhama ya masu gamdakatar ya masu gyaɗar dogo ya sa su yi saranda su gano cewa zalunci ba daidai bane Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka masu tsarki duk inda wani azzalimi yake wanda baya da niyyar tuba ko dainawa ya Allah ka tona mai asiri ka sa a mai hukuncin da ya dace da shi tun a nan duniya kamin lahira muna roƙonka Allah da sunayenka masu tsarki ka tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi ya Allah muna roƙonka duk abin da ya tsanani ga al'ummar musulmi Allah ta'ala ka kawo mata sauki waɗanda suke fama da cututtuka da rashin lahiya ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka ba su lahiya ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka sanya albarka cikin kasuwancin 'yan kasuwanmu masu aiki ma'aikatan hannu Allah ta'ala ka ƙara albarka da alkhairi cikin ayyukansu wanda ba su da ayyukan yi Allah ta'ala ka azuta su da ayyuka masu albarka masu amfani ga al'umma muna roƙonka Allah ta'ala ka ƙara haske da basira a cikin karatuttukan mu baki ɗaya wala haula wala quwwata illa billahi mutsayyidu